ran juma'a za mu rufe insha Allah na'am Allah ya saka da alheri ga amsoshin tambayoyinku kamar haka wannan ta ce assalamu alaikum malam da fatan an tashi lafiya Allah ji gan iyaye amin summa amin Allah ya yi wa Allah ya yi wa ɗaya daga cikin ɗalibanka na daura rasuwa Allahu akbar daga unguwar janjan Allahu akbar Allahu akbar muna neman a mata addu'a Hadiza Abubakar mai shekara sha tara Allahu akbar Allahu akbar sannan ta ce ni mahaifiyar hadiza a taya ni da addu'a tsawon wata tara kenan yanzu ina aman jini malam dan Allah a taya ni da addu'a Allah gafarta wa hadiza kun san akwai daura da muke a nan wani abu mamaki jiya na kira malaman na ke ce musu za mu rufe dauran nan ranar alhamis ranar alhamis za mu yi yawmul himma me yawmul himma duk ɗaliban dauran nan za su zo da asuba nan masallacin da idar da sallah za mu tashi kowa ya fita kowa ya sa ƙur'ani ba za a daina karatun ƙur'ani ba sai magariba ta yi na ce ina so na ga kowane ɗalibi in ga iya ina zai tsaya a karatunsa shin akwai wanda zai soke Qur'anin a ranar akwai wanda zai izu 40 akwai mai izu 30 ita wannan hadizan fa tana cikin su wanda nan na tashi ina bayani ina cewa ranar alamis ranar 25 ku gaya wa iyayenku su kawo ku nan masallaci za mu yi himma yini za mu yi mu kas muna karanta Qur'ani yarinyar nan yanzu haka in dai ba jinya ne ya kama ta muna cikin dauran nan ta daina zuwa ba Allah kaɗai ya san saunar ta sai Qur'ani akwai ƴan matan da anan ƴan mata ne wallahi kullun sai sun yi izu 30 mamaki akwai wata ƴar karamar yarinya na so da tana nan na nuna muku ita nace wannan iyayenki sun ci karama ƴar karama kullun za ta zo takan zo a makare amma in ta fara buga Qur'ani sai ta izu sha bakwai ta ce malam nan na tsaya ta yi sauka bila adadin a cikin masallacin nan fa tsari ne na daura muka yi muna so kullun ɗalibi ya karanta mana izu ashirin daga azahar zuwa ƙarfe biyar abinda kawai muke bukata ka yi izu ashirin kin ga ashirin ɗaya ashirin biyu ashirin uku kwana uku mai sauka a goman farko sauka a goman tsakiyar sauka a goman ƙarshe ma sauka sauka tara to akwai wanda ma za su iya goma to wala akwai ɗaliban da kullun ashirin da biyar suke akwai masu yin talatin wannan yarinyar da ta mutu tana cikin tsayan daura ki duba rabo ki duba taimako da Allah ya mata ta yi kyakkyawan cikawa ta yi zaman karatun ƙur'ani anan ki duba ba sani ba budurwa 'yan shekara sha tara kuma galibinsu 'yan mata ne kuma abin mamaki daurar yanzu da muke yi da da muka fara da yara maza samari amma sun ragu saboda jurewa karatun wallahi yanzu jiya malami yake gaya mu muna da yara 'yan mata sun fi saba'in ranar alamis zamu wannan ranar juma'a da yamma zamu yi musu taro anan zamu ba su certificate mu ba su kyaututtukan su musallame su kin gaba wa Allah ashe tana kabari za Allahu akbar Allahu akbar Allah ya mata afuwa Allah ka cece ta da Qur'aninta Allah Allah ka sa ta samu albarkacin Ramadan ita kuma yafiyarta da ta dauki shekaru tana aman jinin nan ya Allah ga ta ita ce ake tsammanin za ta tafi baka dauke ta baka dauki yarta budurwa Allah ka yaye mata bakin ciki da ba ta lafiya da waraka Allah ka sa daga wannan Ramadan ta daina wannan aman jini. Ka yaye mata duk ciwon da yake damunta. Rayuwa kenan. Akwai akwai certificate ɗinta a gaya malaman a faɗi sunanta da kyautar da zan bata ko da ta mutu sai na bada kyautar nan insha Allah ranar da zamu rufe din insha Allah ta'ala zamu bada certificate ɗinta a liƙe mata a ajiye mata akwai ƙur'anin ta sabo gadagal da zan bada shi Allahu akbar to kun ga irin abin da nake gaya muku ku yi aikin alheri ku yi alheri ku yi alheri ku yi alheri ba a gaya mun yaushe aka yi rasu wannan ba na mun je mun halarci sallar jana'izanta mun je kabarinta mun mata addu'a kuma yanzu ma din yan hizba a nemi uwar a yi magana a samu yan hizba maza a gane ina ne aka binne ta insha Allah da Ramadan din zan je hajjin din kabarinta sai na mata addu'a don ta cancanta kware ɗaliban mu ce Allah ya mata albarka Malam da fatan ka tashi lafiya, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, kuma Allah ya ji kan iyaye amin. Malam akwai yarinya na da muke zuwa da ita tafsirinka. Allah ya mata rasuwa a taya ta addu'a to ga wata ma kuma. Ita kuma wannan ba ‘yar daura ba ce, ita kuma ana zuwa wannan karatun da kuke kuna Allahu Akbar ɗin da ita ake zuwa, ita ma ta mutu a wannan asibiti. Allahu akbar bana mun yi rashin ɗalibai guda biyu duk ƴan mata da shekarun baya in na tafi in na dawo sai a ce mun hajiya wance ta rasu wance ta mutu wance ta mutu a matan nan tsofaffi da muke ba su taimako yan shekara saba'in tamanin na ce a ɗauko mun fam ɗin sun gani da an zo ana duba sai a ce malam wannan fa ta mutu suna nan da masu zama a gefen dama da haguna ɗin duk sun tattafi to yau kan dai bana ba a bani labarin wata tsohuwa ba sun yi zuciya ne ina ga tsofaffin nan sun ce suna nan bana kuma abin ya jiyo kan yan mata kenan to sai ki dage na ga wata tana ta tagumi tana ta lissafi to Allah ya jikanta Allah ya mata rahama tare da yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sanya aljanna firdausi makomar su baki daya Allah ya jikan wannan yarinya Allah ya fi mata ita din ma zan so a nuna min kabarinta inda take sai mu haɗa mai mata addu'a gaba ɗaya. Assalamu alaikum malam. Wallahi malam yau kai mai bada takardun tambayoyin nan ka kashe min jiki gaba ɗaya. Sai ka fara bani takardun damuwa. Da ka bari mun gama amsa tambayoyin ka sa mun su a ƙasa. Jiki yayi sanyi wallahi. Malam ina so ina son zuwa sallar tahajjudi babana ya hana ni zuwa to kin ji wata kuma kin ji ana mutuwa tana neman hanyar lada ita kuma babanta ya hana ni kuma ina son zuwa sai na sa alam a wayana sai alam din ya tada ni ina gaba da masallacin al'ansar ina bin ku shin malam sallah na yayi Allahu akbar. Allah ya ƙara mana imani, Allah ya sa mu dace. Daman matan ma da suke tare da mu a nan ai ba a cikin masallacin suke ba. Bayan masallaci suke akwai wanda suke bi daga cikin gidaje saboda larura ba wuri. Wurin damun matsi ne. Ki ta sallaki a nan, ki ta bi tunda da laspika in an yi addu'a ki ce amin. Allah ya karɓa miki. Babanki kuma Allah ya sa ya gane ya bar ki ki zo masallaci amma abu mamaki babanki ba zai hana ki zuwa gidan biki ba kuma in ga yadda shedan yake ba zai hana ta je gidan biki ba ba zai hana ta je kasuwa ba ba zai hana ta tafi ta yawo gurin kawaye ba amma kin ga za ta je sallah ya hana ta annabi ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah la tamna'u ima Allah kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallacin Allah duk mace da ta nemi za ta je masallaci ko ubanta ko mijinta ya batta ta je annabi ne ya faɗa cikin hadisi to amma ki yi wa babanki biyayya wataƙila ba ilimi ne bai sani ba ko kuma an kafa masa wani ra'ayi kun san garin nan naku sai haƙuri akwai 'yan ra'ayi haka kawai mutum zai zo ya kama lasfika ya ta faɗan abin da ba aya ba hadisi zagin da suke yi wa mata masu zuwa sallar tahajjudi ba sa yi wa ba sa zagin mata 'yan talle da suke zuwa ana lalata da su in kin ji malami ya rike laspika i ta fada akan mai zuwa tahajjudi laifinta kawai tana fita sallah da daddare tana zuwa tahajjudi wallahi an kaya mu a garin nan akwai wanda yace ma wai karuwanci suke zuwa malami da sunan addini wannan wannan gajeren tunani irin wannan to ba mamaki babanki almajirin irin waɗannan malaman ne masu gurɓataccen tunani da rashin ganewa ya ɗauka iyadda har cewa suke ya za ku bar matanku ya za ku bar 'ya'yanku sallah fa wurin matan nan daban fa a kewaye da tsaro ana addu'a ana ibada yanzu zuwan masallacin mace wani abu ne ba ko ba ana zuwa idi ba ma ranar da ake kwalliya da ado annabi da kansa ma yake takawa je filin idin gurin da mata suke amma ra'ayi idan mutum baya da ra'ayi ko in kungiyarsa ba ta yin sallar to sai ita zagin sallar ita zagin masu sallar yana batawa yana suka muna musu uzuri rashin ilimi rashin bincike ne amma babun mamaki baka hana yarka zuwa gidan biki ba baka hana ta yawon gari ba baka hana ta tallan sweet milo ba shiga cikin maza ba baka hana ta shiga kasuwa ba yan matan nan ba inda ba sa zuwa a kasuwa ba shagon da ba sa zuwa baka hana ta ba amma goman ƙarshe ta kai tana neman ta samu rahamar Allah ta samu lailan lailatul qadri ta je ta bi jam'i saboda ba ta da qur'ani ta zo ta saurari ilimi ta saurari karatu da nasiha ka hana ta yanzu jiya kawai a nan masallacin a jiya kawai wallahi sai da muka yi izu hudu da matan nan kuma suna tsaye yara yan mata da matan aure yanda kika san ya fi juma'a cika masallacin nan ya fi juma'a cika kuma wani abin da ya bani sha'awa wallahi akwai yaran da na duba a masallacin nan wallahi wasu yan su ake addu'a suna roƙon Allah kina tsaye ina laifi kina tsaye ki izu hudu izu uku ayi sujada ayi addu'a ayi kunuti ana amin amin amin mutum ya hana yarsa zuwa ko ya hana matarsa kai ba za ka zo ba shiga bargonka kai ko an riga an baka lahirar ka riga ka samu da haka muna sanar da ku mata an fara sallar tahajjudi a masallacin nan kuma duk wani abu na sa tsaro da security insha Allah muna da muna da wannan tsari insha Allah akwai wanda har sai an raka su lungu unguwarsu ba so in Allah ya sa yadda ana na ana sallah kowa da take sha'awa ta zo karfe 1 muke ta da sallah 12 da rabi kin zo inda yayanki a gida ku taho da shi inda mai gidanki ku taho da shi in kuma babu ku haɗu ko ku biyar shida bakwai a cikin unguwa ku yi group ku taho kuna zikiri kuna ambatan Allah da sallayar kowa ka faɗa ko tabarma ko sallaya ku zo ku yi sallah ku yi addu'a duka duka kwana goma ne ba za mu zo mu ta karatu ba ibada ba bayan mun yi karatu kuma za a yi ibada da abgan ku a gidan biki da gidan wake wake ai gwanda a gan ku a masallaci wajen ibada yanzu shi wannan wanda ya hana ta zai hana ta zuwa gurin karatun nan to ba shi tana zuwa karatu tana karuwa ba kullum mutum ya zo ya karu kaga ƴan uwanka musulmi alhamdulillah ai raha Allah ya taimake ki bayar Allah. Allah ganan da tsohon naki. Malam barka da safiya. Malam matar ɗana ne, ta kore ni a gidan ɗana. To, muna bushe garin nan ba abin da ba ku da shi kukan. Allah ya sawaƙi. Matar ɗanta ta kore ta a gidan ɗanta kin ga wannan surukar ba ta da yaji da citta maimakon ita za ta kori matar ita kuma matar ɗan ne ta kore ta to ta ce na dawo ƙofar gidan to ba sa bani abinci matar ɗana ba ta bani abinci makota ne suke bani abinci ka taimake ni ka mayar da ni Allah ya taimake ka a sha ruwa lafiya la ilaha illallah yan hizba ga wannan takardar ku nemi matan nan tsohon wannan za mu mata aikin hizba za mu taimake ta a gane waye mijin nata eh dan nata kai a gane waye dan nata a nan garin sai mu ga yadda za a yi a nemo mun lambar wayarsa sai in kira shi wannan da wannan da Allah ya masa albarka Allah ya ganar da shi ya san darajar uwarsa ita kuma wannan tsohuwa Allah saba fitinan ne ya bace kin san akwai masu fitina fa Allah kiyaye in Allah ya sa da zamu yi kokari zamu yi masa magana a me dake yau a cikin ɗakin ki zaki kwana in Allah ya so yadda eh da yar taliya amma da zaki sa a dafa miki abin bude baki insha Allah malam idan mace tana period za ta iya tashi cikin dare ta yi addu'a lokacin tahajjud kwarai kuwa za ta iya daga hannu ta yi ta addu'a duk abin da ake yi na addu'a da roƙon Allah da istighfari fa dan kina al'ada fa zaki karki je ki kama bacci ki tashi ki miƙe ki zauna ana addu'a kina amin ke ma kina yin naki kina tasbihi malam wai da gaske ne idan mace ta ga gashinta yana zubewa sannan gurbin idonta yana yin baki wai alama ce ta evil's eyes to to wannan karatun kam ya fi ƙarfi na eh ban gane me evil's eyes din ba to gashinki yana zubewa dai ki je ki nemi likita idanki ya canja yana yin wani kama to akwai dai wani abu da ya faru to amma ba da ilimi akan wannan ba zan iya cewa komai ba amma dai alamu dai wannan idon dai akwai matsala eh ki sake rubuto ki bayanin me evil eyes kun sani ai ko wata yar boko ce sai hakuri kun san makarantar tamu ba wanda ba mu da shi mala Allah kara maka lafiya tace Allah yayi wa mijina rasuwa babban yaran dan uwan mijin kenan ya samu a gaba sai ya ga bayan mu kai kai Allah ya sauke cikin dare sai a rinka zubo mana duwatsu a a babban babban yaran mu ya ce duk abin da muka mallaka na gado sai ya kare ta ce malam kullum ni da yarana ba mu da lafiya yanzu haka mun baro ƙauye ni kuma al'ada na ya dawo mun sai na yi wata guda bai ɗauke ba jini nake ta zubarwa shi ne nake neman ku tayan da addu'a Allah sauwaƙe Allah sauwaƙe idan matar tana nan kamar zuwa ran litinin ko talata sai ta zo sai a bata addu'o'i sammu aka yi mata kenan Allah ya sauke dama yana cikin jarabawa da zaki gamu da shi Allah ya jarabe ki da ƴan uwan miji marasa kirki amma dai karki yadda cewa shine yake dora miki Allah ne dora kuma muna miki albishir zaki warke Allah ka kare matan nan Allah ka tsare ta da ƴaƴanta Allah ka sa albarkacin addu'an nan da muka yi a Ramadana, Allah ka karɓa. Allah ka ma sama mata miji na ƙwarai da zai kula da ita kula mata da ainihin wato ‘ya'yanta. Malam da fatan ka tashi lafiya, Allah ƙara maka nisan kwana, Allah kai iyayenka gidan aljanna amin. Allah taimaka musu ya haskaka musu kabarinsu duk masu zuwa wannan tafsiri naka, Allah ya musu albarka, Allah ya maka albarka. Wannan muyo Allah akwai addu'a. Mala Allah ya biya ka da gidan aljanna amin. Mala ina so a min ƙarin bayani akan alwala game da shafan kai. Malam sau nawa ake shafa kai? Kuma sallan azhar da la'asar su ne ake yi a ɓoye? Isha'i magariba asuba su kuma a bayyane malam? to mun gode a sha ruwa lafiya Allah mai da ka gida lafiya a gaida yan hizba Allah ya ba su lada amin sun amin to wannan yan hizba yar uwarku ce masoyiyarku amma dai kam akwai matsala abin da kika faɗa haka ne tausayinki da naji shine har yanzu baki san ba sallar da ake yin ta a boye da wanda ake a bayyane to yayi kyau kin zo makaranta kin nemi ilimi azhar duk a boye ake la'asar duk a boye ake magariba a bayyane raka'a biyun farko amma ta ƙarshe a bayyane a boye isha'i rakoyin biyun farko a bayyane karatu amma rakawi biyu na ƙarshe a boye asubahi gaba ɗaya a bayyane ake wannan shine sannan mai tace ɗayan shafar kai da kin cire ɗan kwalinki kawai in kin zo zaki alwala da kin sa hannunki haka sai hannun gaba ɗaya guda biyu a jike da ruwa sai ki tafi da su sai ya je ƙarshen gashinki sai kin ja ruwan ya taɓa ƙarshen gashinki da jikar hannu sai ki dawo da shi kin shafa ya tafi kin shafa ya dawo shikenan ki mai da ɗan kwalinki ki tafi ki sallah an gama ba wani wahala a ciki Allah ya ƙara miki imani Allah ya ƙara miki son karatu kuma a ci gaba da zuwa gurin karatu don a samu ilimin addini in yar budurwa ce bata yi aure ba Allah baki miji malami da ya san addini da zai koya miki in Allah ya hada ki da ba mai ilimi ba kuma ya baki dama ki je islamiya ki karatu tambaya ta ƙarshe da fatan malam ya tashi lafiya kaltungo malam muna cikin mummunan yanayi malam yau abin da yake faruwa shine muna cikin ƙauyen kaltungo ana cewa ƙauyen furmai kabarin sarkin malam ina kabarin kabarin sarki malam ina cikin ƙauyen yan garin sarkin musulunci ne kuma ina cikin musulunci malam sai su fita a ƙauye su auro mata sai su kai su ƙauyen sai su mai da su kirista kai kai malam har ya kai idan musulmai suka shiga garin in sun gane kai ɗan musulmi ne sai sun yi fada da kai malam ina neman agaji a agaza mini a agaza mana a kai mana ɗauki malam dan Allah ka taimake mu a kai mana agaji yanzu haka sauran ‘yan uwana malam musulmi ne amma fa ba sa sallah amma fa in azumi ya zo kuma sai su ce za su yi azumi suna son musuluncin amma an hana su sallah ni da na kawo wannan takardar ma in sun gane ni zan fa samu matsala a ɓoye ne na rubuto maka a taya ni da addu'a Allah ya kare ni da ‘yan uwana ɗin ‘yan cikin ƙauyen’ amma ga nan ba ta waya ko za ka nemi ƙarin bayani ni ce wance wance ba zan faɗi sunanta ba a ƙauyen kaltingo wato ƙabarin sarki to Allah ya sauwaƙe Allah ya sauwaƙe yanzu kun ji raunin addini ta kai ga a zo a rinka auren ‘ya'yan musulmi a hana su sallah, a da su Kirista, a gari irin na Kaltungo, a ƙauye irin ƙauyen garin Kaltungo. To, abin da zan gaya miki na farko muna addu'a Allah taimaki musulunci da musulmai a wannan ƙauye, Allah kuma ya yaye wannan masifa da ake fama da ita, kuma in Allah ya so ya yadda, sarkin Kaltungo dattijon arziki mutumin kirki mai kishin musulunci da addinin musulunci wannan takarda zan kai masa ita kuma zan kira shi a waya zan yi masa bayani kuma za mu nemi alfarmar mai martaba sarki ya tura wakilai a je a bincika wannan abin da kika faɗa kuma in Allah ya so yadda bana za ki ga canji za ki ga gyara in Allah ya so yadda don kwanan nan ya aiko min takarda ya ce a gaya mini lalle yana so in zo masallacinsa a yi wa'azi na mata a yi wa'azi na maza tafkeken masallaci iya ganinka ko a kano iyakaci ko a abuja iyakaci haka aka cika masallacin nan bam mata suka zo tun karfe shida bakwai na safe sai azar muka tashi bayan an yi azar maza su ma suka zo suka cika masallacin kuma duk karatun da ake mai martaba sarkin kantin gwada shi yake mutumin arziki mutumin kirki da cijin albarka irin waɗannan sarakuna irinsu muke nema a ƙasar nan na tabbatar bai san da wannan abun ba kuma na tabbatar sarkin kaltingo zai yi abin da ya kamata akan wannan kuma na miki alkawari zan gaya masa a karatun nan na yau ga takarda nan an aiko mana ranka ya daɗe a masarautar ka ga abin da musulunci yake shan wahala kuma na san zai taimaka mu masa addu'a Allah ya bashi lafiya da nisan kwana kuma Allah ya bashi hakuri dan yayarsa ta rasu a kwanan nan Allah ya mata rasuwa yassa da cijiwa har mun je mun yi ta'aziyya ajiya lami ina jin ake ce da ita Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ya yafe mata so Allah ya muku albarka jiya ka aje mu wannan takardar ka tabbata akwai jiya wasu sun aiko sadaka da taimako na marayu dinnan to Allah ya saka muku da alkhairi kun san kayan marayun dila-dila muke siya na atamfofi dubu ɗari uku da hamsin dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar dilo-dilo dila-dila muke siya to bayan nan kuma muna kowane ɗinki aka yi wa yarinya a tamfan nan sai an biya kuɗi ga dai abdunan shine wakilin ya san yadda ake kashe kuɗi akan abun nan amma babu wata damuwa Allah ya bada abin da za a yi shine wasu suke dan jejjefo naira biyar ashirin ɗarin su su ma su shiga ciki don su samu lada wata ma ina ganin a tamfarta ne ma ta ɗauko ta baya Allah ya saka kuma alhamdulillah ko jiya mun bawa mutum ya fi ɗari a nan yanzu ma ga yara nan sun fi ɗari ga kayan marayun nan insha Allah ga sunan a ɗinke da sunan kowa ga sunan duk yanzu yanzu nan za mu raba su musu ga marayun nan suna nan a zaune a gabanmu ‘ya'yan arziki ‘ya'yan albarka kowa da sunansa da shekarunsa da lambar unguwarsu Allah ya saka musu alkhairi wannan ta kawo naira ɗari biyar ta ce malam Allah ya ga ɗari biyar nan sadaka wa marayu Allah ya ba wa yarinya ta budurwa mijin aure to Allah ya aurar da ita kuma malam talauci ya dame ni a min addu'a Allah ya bani arziki to Allah ya azurta mu din ma dai muna cikin talaucin sai dai hakuri eh wannan mata kawo naira ɗari biyar gashi nan Allah ya ji kan iyayenka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya Allah ya samu cikin yantattun wannan wata malam ina so a taya ni da addu'a yara na sun ki makaranta a saurara kai ai ba yi addu'a ba ko ba mu yi addu'a ba ku tsaya mu yi addu'a yara na sun ki zuwa makaranta Allah ya sa musu son karatu da kuma rashin lafiya baban yanzu shi kansa shekararsa bakwai kafan shi na ciwo ta ba da ɗari biyar sadaka Allah ya saka mata da alkhairi ita wannan kuma ta bada naira 200 Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace na kasance idan na sayi abu sai na yi taiwa suwasi ko na ce kila ma wannan abun bai da kyau ko na ce an cuce ni mana dai Allah ya jarbe ta da ciwon wasuwasi da damuwa in ta mallaki abu ba ta jin daɗi kuma na kasance ina son haihuwa wato ya mace nake so sai mutane suna cewa wai menene wai wai yadda nake so din nan da ƙyar na samu sai na ce ai Allah ne mai bayarwa ai ba su ba malam a taya ni da addu'a Allah ya bani masu albarka a sha ruwa lafiya wannan ta aiko da ɗari biyu ga larurar ta kuma ta ce kuma ta addu'a Allah ya bata ya mace yau fa kun yi kasuwa fa yau kun yi kasuwa yau ko ake so a haifa Allah ya mata albarka ya Allah ka bata abin da take so takarda ta ƙarshe ita ma ta aiko ɗari biyu malam da fatan ka tashi lafiya Allah ya karɓa mana Allah jigan iyaye da sauran musulmai baki ɗaya amin sun amin Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka namu baki da namu baki ɗaya bayan kamalan ina so a taya ni da addu'a yarinya na ne take fama da larura na ciwon mahaifa to ina son a taya ni da addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya warkar da ita sannan akwai yaro na da Allah ya azurta shi da yin aure ina son shi ma a masa addu'a Allah ya bashi sana'a mai albarka da zai rike iyalin shi da shi kansa sai dan uwan shi ma yana fama da rashin lafiya ina so a sa shi shi ma a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya amin malam nagode baya ga haka ina so a taimaka min da sadaka alkur'ani mai girma ina da shi amma nawa wato wato bugun dutse ne ai bugun Kano ne ta ce to akwai bugun Kano kenan eh bugun bugun abin nan kenan na na na, na warshi kenan duk wanda na bawa ya ƙara min karatu sai ya ce bai gane ba shine nake so a taimaka min da bugun Misra Allah ya saka da a gidan aljanna Allah ya ba da lada ina Qur'ani ba mu guda daya to gobe za ka miki qur'ani insha Allah ta'ala ga takardar ki a ki zo ki samu dan hizba na bayar ga 200 ta nan ai mata addu'a wannan fa wata ta kawo 500 ta ce gashi a sa a cikin asusun taimakon marayu Allah ya mata albarka wannan kudade da kuka bayar Allah ya sa albarka insha Allah za mu raba kayan marayu amma za mu yi addu'a za mu sallami sauran ɗalibai duk su tafi kawai abin da muke bukata marayun da iyayen marayun kawai sauran kuma za ku iya tafiya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika min al qaumil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah sa albarka to sai marayu ko bani bani bani bani wata baiwa Allah ta kawo yan kunne da yawa jiya ma mun bawa yaran marayun nan da yawa gashi yan kunne ita kuma abin da za ta iya bayarwa kenan Allah ya bata aljanna Allah ya saka mata da alkhairi maraya na farko shine alajijo a kana nan to ga Idris bala nan ga can karba kun mammatse ku buɗe wannan abin ku yi shi a yalwace Idris magaji unguwan makaranta. Allahu Akbar. Ina Idris magaji unguwan makaranta. Ina yake? A matsa bayan muka ce, wannan bai zo ba. Umar Faruk Adamu unguwar zana. Umar Faruk Adamu unguwar zana. Kai, wanda wani. na Idris Magani to yayi Yusuf Yusuf Gambo Akwel ina Yusuf Gambo Ngwar Akwel Yusuf Gambo ina yake gashi Bello Adamu layin kwari ina bella da mulayin kwari ga can ya zo abdullahi ahmad unguwar lakka abdullahi ahmad unguwar lakka ina yake ina yake Ammar Haruna Kandahar. Ammar Haruna ina yake? To ga can Ammar ga can. Malama su zauna kowa ya zauna. Duk kowa ya zauna. Yasa yi kawo nan. Bello Adamu layin layin fari yana ina ina yake Bello Adamu layin fari ya yi can a bashi kawo shi nan kawo kawo kawo kawo to amma Bello Adamu sunan shi ga wani ya faɗi a ƙasa a yi haƙuri a zauna mamuda abubakar bayan tasha mamuda abubakar bayan tasha nike ina mamuda bismillah a yi takbir karɓi mamuda mamman alhaji unguwan ali dan fulani ali dan fulani mamman alhaji ina yake muhammad abubakar unguwar kike an shekara sha biyu yana nan ga shi nan to muhammad abubakar unguwar ina unguwar kike Muhammad Bello garin alkali. ‘Yan yi zuwa a kawo igiyar nan ta jiya, a ja igiyar nan. Musa Bala unguwar makaranta. Musa Bala. Musa Bala unguwar makaranta. Ina yake? To gashi mai kawansa. A tabbatar ya karba. A takbir. Muhammad Abdullahi Lakka. Shaibu Yusuf Lakka ina yake to gashi abdulbasi aliyu muhammad wallaka shi ma gashi nan adamu zaraddin abubakar duk wanda ya karba ya fita adamu zaraddin ga can shi ma a takwil abdulkhairi abdullahi lakka abul khairi abdullahi ina abul khairi to gashi a bashi a tafi adamu hassan brema house adamu hassan unguwar brema house ina yake to a bashi haruna muhammad garin alkali Haruna Muhammad garin alkali to gashi nan anan baya Umar Abubakar Shodari ina yake to gashi Abubakar Usman unguwar waziri Malle ina yake gashi can abubakar adamu garin liman abubakar adamu garin liman wancan ne abubakar adamu gashi
Jafar Muhammad shekara goma Jafar Muhammad Jar- Jafar Mahmud Jafar Mahmud ina Jafar Mahmud yana ina Muhammad Nasir Bakasi ina Muhammad Nasir Bakasi Abdurrahman Hassan Ungwatike Abdurrahman Hassan Ungwatike an gan shi ina Abdurrahman Hassan a tabbatar fa kowa ya zauna duk su zazzauna kowa ya zauna